بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a wanda shi ne yammacin uku ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shi ne darasi na tara insha Allah cikin jirgin darussa da muke musu daki da ladabi da biyayya wanda muke yin su daga littafai akalla guda uku na farkon su a kullun shi ne kitabul adab wallafar al'imam al-hafiz abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 235 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi kai tsaye da malai yake cewa babu babu ma ja'a fi talabil hawa'id inda hisalil wujuh babu da ke bayani akan neman biyan bukatu a gun mutane masu kyawawan fuskoki abinda zahirin wannan babi yake nunawa shine kana da wata bukata ta neman taimako ko wani agaji ko wata neman alfarma ko kyauta ko sadaka ko da abinda kake nema to ka duba mutum mai kyakkyawar fuska wannan shine abinda yake almutabadir il azham da an ji wannan maganar to gaskiya ba haka ma'anar a maganar take ba domin an tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu ma cewa to me za ka ce game da mutane ma ƙaunuka fil hawa'ij allati qabahan qabaha qabihul wujuhi me za ka ce game da wasu bukatu da an tabbata yau da kullum a aikace mutane masu mummunan fuska sun biya wa al'umma da dama bukatu a cikin ɗaya daga cikin rayin za mu zo mu yi ishara zuwa gare ta sai ce a ai abin da yake nufi ka kintaci mutum a lokacin da za ka nemi taimakon abunsa ya zama fuskashi tana alamta annashuwa baya cikin wata damuwa ko bakin ciki ba wai kawai mujarradin kasancewar shi kyakkyawa ba na fata mun gani kuma mutane da dama waɗanda ba za ka iya lissafa su a cikin masu kyan fuska ba amma kuma suna da kyan hali suna da kyan aiki suna da nagarta a cikin mutane to wannan bai zama aibi gare su ba halittar da Allah ya musu wanda watakila ba dole da zaran mutum ya kalla ya ce suna da kyau ba wannan ba aibi ba ne hasali ma shi kanshi kyau a abun malamai na falsafa ta ainihin wato ɗabi'a da falsafa ta abin da ake ce ma aesthetics akwai akwai science of beauty a cikin adabi shi kanshi kyau meye shi to za ka ga ba su da ittifaki akan meye kyau karshe ko abin da aka tuke akai kawai ra'ayi shi ne kyau abin da ya mutum kawai shi ne a mai kyau a gurin sa dan ba wani abu da za a hada akan cewa kowa ya yarda mai kyau an an an an an an nema a samu abin da yake cewa objective nature of beauty wai abin nan tabi'atul jamal al mawdu'i amma an rasa abin da wai duk zamu yi ittifaki akan mai kyau ne an rasa yanzu iyakacin mu dinnan da ba wuce 30 bara za a kawo wani abu a ce wannan yana da kyau wata sutura ko wani atamfa ko wata halitta ko wata ƴa mace ma ai ƴa mace ba sune asalin abin da dan adam namiji ke da an yi tunanin kyau ya ambata ba to to da wuya mai ita baki akan kyan wata mata ko kyan wani gida ko kyan wata sutura ko kyan wata kala ko wani abu yayin da zaka je ka kashe dimbin kuɗinka ka sha wahala ka wata mata sai cika wannan bai da hankali da ji akan wannan waye asara kudin shi da kuma kana ganin duniya ka gama morewa za ka gama tsara ginin gabo to yanzu sai Allah ji da ji wannan gidan irin na ƴan ƙauye ko an daina yayin shi haka sutura so da ba ana nufin kyakkyawar halitta a bisa al-mutabadir ila al-azhar ina fata mun gani dan da cewa da hadisan da ke cikin babu masu matsala ne da kamar da zamu gani shi قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني ابو مصعب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الحوائج الى حسان الوجوه wannan riwaya riwaya ce take ainihin wato mala ya asu daga Isa ibn Yunus malam isa ibn yunus shi kuma yace haddathana abdul hamid ibn ja'far shi kuma yace haddathani abu mus'ab al-ansari abu mus'ab al-ansari tabi'i mukiyayi duk da yake wasu malamai kamar abu nu'aym a cikin mujamu sahaba yana ganin cewa ai sahabi kaga ya kawo shi ta wannan hanya ya ya ainihin ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi wato bukatunku a gun mutane masu kyakkyawar fuska wani ita ce riwayar al-Imam Ibn Abi Dunya a cikin Qada'il Hawaij nashi baya da shi dar kutani ya fitar shi a cikin al-Afrad haka nan kuma baya da shi Ibn Hajar ya ambata a cikin al-Isaba ta tamyiz sahaba sai dai Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Din shi da wasu malamai kafin shi kamar Al-Haythami a cikin Majma'u Zawaid duka sun yi magana akan wannan isnadi akan cewa isnadi ne wanda yake mawdu'i ko kuma da'ifun jiddan zaka yi samu wannan magana a cikin al-da'ifa a cikin lamba hadisi na 2796 da 2797 a jira haka haka nan a lamba ta 1500 da lamba 85 wannan isnadi ne mai rubutu قال حدثنا عيسى بن يونس يقال كاو ده هانيا ده عيسى بن يونس دين شيء عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي abu abu abu amrin daga cikin zarar jama'a ne shi bai da matsala an talha daga talha ibn abi al-akhdar an ata daga ata kaga wannan ma shi ma isnadi ne musali qala ata yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ibtagul khaira inda hisanil wujudi ku dinga tunanin samun alkhairi a gun mutane kyawawa wannan shi ma mai rauni ne al-imam ash-shaybani ya fitar da shi a tamyizul tayyib min al-khabir ta hanyoyi daban-daban dukkanin su masu rauni haka nan al-Imam al-Babarani a cikin al-Mujam al-Kabir zuwa ga Ibn Abbas shi ma fitar da shi mai rauni to a wannan riwaya ce aka ce Ibn Abbas kam min rajulin qabihin aw qabihil waji qada al-hadath qala inna ma ya'ni hasl al-wajhi inda talab ko inda talab al-hadath قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي عن ابن ابي ذئب تاني عينه محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة شيني ابن ابي ذئب هو عن الزهري دغ عينه الزهري شيني محمد بن شهاب الزهري قال كاغي شي بام مرسلين ابن شهاب يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله يجي التمسوا المعروف ان حسان الوجود كنيمو كاواwan abubuwa masu alkhairi abun mutane masu kyakkyawar fuska wannan ita ma riwayar tabarani ne a cikin al-kabir wani isnadi daban al-haythami a cikin majmu'ul zawaid shi ma yayin magana akai a takeice abin da za a ce game da waɗannan riwayoyi shine sun ne zo ta hanyoyi mabambanta wanda wasu malamai suka ga yawan hanyoyin duk da babu wata hanya kwaya ɗaya mai lafiya amma wasu malamai kamar Imam Suyuti Allah ya gafarta mishi da ya kalli yawan hanyoyin kawai ba sai ya ce ma wannan hadisi dole ya tabbata ai yayin lissafi dabban mai zaman kansa yana da shi a akan wannan haka nan ainihin wato abin nan mar'i al-maqdisi shi ma ya karkata zuwa ga tahsini al-hadith bi majmu'i turuqi haka nan a cikin al-maqasid al-hasana na abin da na na na na, na iraki kenan shi ma ya karkata zuwa ga cewa dai hadisin fi jumla ana ganin kamar yana da asali shi kan suyuti a cikin la'alin masnu'a karar yake cewa hadal hadithu fi naqdi sahih ni a tattaunawa ta ta ilimi wannan hadisin ina ganin ingantacce ne wa qad jama'atu turqahu fi juz'in yace na tattara hanyoyin shi ma daban-daban a cikin wani juz'i guda amma bayar da su kamar wanda muka ambata Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin kafin shi kuma can baya Ibn Jawzi a cikin Al-Mawdu'atul Kubra da ya kawo yake cewa hadha hadithun la yasiqu min jami'i turuq ya kawo hanyoyi kala daban-daban ma hadisin da yawa sun fito su guda sannan ya cike kamar yadda yake bayan da ya kulla babu cewa na ya rubuta wani ya rubuta wani ya rubuta ya kawo islamoji sannan ya bi kowane ɗaya bayan ɗaya a mace su wanda kuma illoli ne wanda an haɗa su za su ƙara illanta junansu za ka yi samun magana kamar da muka ambata a wancan lambu sannan a abu ya ala shi ma ya rawaito a cikin musnadinsa da malam bai haƙi a cikin shu'abul iman da kuma al-Imam al-Tabarani har ila yau a cikin kafin shi mai suna al-Ahadith Tiwan da kuma al-Abu Nu'aym al-Asfani a cikin Amsalul Hadith duk sun ruwaito amma dai da kawai ga in ka tafi da tabirin al-Asrar al-Marfu'a al-Asrar al-Marfu'a ko fi al-Akhbar al-Mawdu'a da littafin shi ne Dawsini da Abdaifa ta Sheikh Al-Albani za ka ga bayanai game da raunin hadisi raunin hadisin abu ne a fili gaskiya yana da wuya a ce wannan hadisi ya tabbata da irin raunin da islamojin suke da shi akwai mai matuwiki akwai mai wanda yake mutumin da ke ciki matsaryaci ne akwai wanda yake mursalai ne irin waɗannan da sauransu wallahu a'lam babu man karihal kalama bil farisiya babu da ke bayani akan wanda yake ganin makruhi ne yin magana da harshen farisiya harshen farisiya shine fashiya harshen kasar yankin kasar Iran kenan da wani bangare na Afghanistan aka ce fishi a da sunan daula ce mafi yawan bangaren kasar yanzu yana komawa zuwa kasar Iran ta yanzu wani juski kuma na komawa iya zuwa kasar Afghanistan da wasu kasashe a wannan yanki na Asiya mai nisa to ishara zuwa ga ita Farisiya a lokacin zaka iya cewa kamar wani yare ne da ake identifying ɗin shi da maguzawa mun gane yare ne wanda da an ji kana magana da shi to ya kamar kai ba ma guje kamar yanzu misali a da misali a nan ƙasar tamu za mu samu yarurruka wanda galibin mutanen da ke magana da yaran an san ba musulmi bane ana mamakin ma a ga wato musulmi dan wannan yaran kamar yadda misali akwai yarurrukan da kuma musulmai sun yawa a cikinsu har ma garibi ne jiddan a ga yanzu misali a gaba fullaci ko ba barbare kanuri kenan ko ba haushe ko makamantansa a garinsu kirista ana mamaki ba haka bane har yanzu da akwai su amma dai ana ganin kamar ya fandarewa addinin jama'a shi ga kuma waɗanda su kuma da an ji irin yaran to an san ba musulmai bane galibin su irin misali akwai rarraka ƙanana a irin kudancin kaduna a ƙasar taraba a ƙasar benue a ƙasar plateau ko bauchi ko adamawa za ka irin wannan yarurruka suna nan ƙananan ƙananan yarurruka galibi su ba musulmai bai irin wannan yaran magana mafi inganci shine makruhi ne ka dinga yin shi sai ka zama ya zama maka dole kamar za ka yi magana da masu yara su kuma ba su jin yaran da kake ci in kun tuna mun karanta a can baya cikin ibtidawu mun karanta kuma akwai fatoyin malamai da muka ishara zuwa gare su kamar al'allama ibn baz kamar al-usaimin usaimin yayi magana ma mai nuna damuwar da bakin cikin sa har ya kwatance da irin abin da yake ba gashin larabawa ki sai kaga mutum wai balarabe in ya gamu da wani ba adami wai shine zai yi kokarin ya dinga yin adamanci wai dan dan kada wancan ya kasa fahimta shi kamar yadda muke kan game da wani in ya murmi sai ka dinga mishi Hausa adulterated wai dan ya fahimce ka ko ka dinga mishi English fijin wai dan ya dauko shi kai mai mai kyau shi ya gane mai kyau sai ka kana kowa kana yin wata hausa wata mara kyau ai duk muna yin wannan wai dan ya su gane ko to wannan usainin yayi fada a cikin liqawa bin maftu yace da kuma abin da kai ci ka dinga yawo a garuruwan mu na musulmai ka ga lafitat mai sunan su signboard duka an rubuta su da wani yare yace ta yadda yan kasan ma ba sa gane me aka rubuta sai dai baki ni a Dubai daga wannan mukaddimar zuwa na Dubai da farko a cikin Djibouti da gaskiya bu da rubuta lokacin cewa mutum baya bukatar ya iya larabci don ya rayu a Dubai baka bukatar komai ba duka ya larabci duka labita da Ingilishi sannan duk inda ka je da kayi Ingilishi za a girmama ka fiye da wanda ya larabci a airport a hotel a restaurant a kasuwa duk inda ka je tun Djibouti da na abun ya bani tsoro to ban kuma yanzu ta haka ƙasar saudiya ɗin bin ba zai faɗa abin da ƙwafimin ya faɗa sosai akan wani ya ce abin da ya ce ai sahabbai da suka je ƙasashen mutanen da suke gwarawa sun ta koya musu larabci ne har suka koya su gayya ƙasar farisa inda ake magana ƙasar sham wanda yarensu roma ne ya kusa a lokacin haka ƙasar andalus yarensu spanish ne haka nan ƙasar afirikiya wato al-maghrib su kuma yaran su barbar ne da makamantansu duk waɗannan ƙasashen da sahabbai da tabi'ai suka kai musulunci yanzu sun zama ƙasashen larabawa su Misra su Tunisia su Algeria su ita Suriya su Lebanon Iraq duk waɗannan kasashen sai da suka koma larabci suke saboda su sabon da suka je sai suka koya musu larabci irin yadda turawa suka zo suka kakaba mana yarurrukan su dinnan da karfin iyayen su gashi to amma mu sai muka zama iya faɗa yace amma daga sai mutane suka zama suka sala daga baya suka waye gari ba sa son larabci sun fi so komai a gaya masa da yarurrukansu ya ce kuma abin da ya sa shi larabci in ka iya shi zai karanta maka wahalar fahimtar alƙur'ani da sunna in ka iya larabci ba kaga kamar ka ci rabi kenan a karatun addini yanzu wannan karatun da ce larabci muke yin su in za a yi ta wuce in ka je ka je da rabarciyar karatu sai a karanta na shafi biyar tunda ana tsammanin kowa ya sa abin da ake faɗa amma muku wannan kalma kalma ce ka fassara kalma kan wani status din ka saka yanzu larabci sai ya biyo ka in ba ku ce malam ya gaji dafi da wani kalma kwaya ɗaya sai an tambaye ka me yake nufi sannan wani abu da muke lalace kullum akai fassara hudu ba yanzu ai ya zama ana ganin dole ba fassara mutane ba ba an fice su an zalunce su an ci hakkin su za su iya ma yi maka tawaye kare ma ko a kai ka kara yin shugaban kungiya ko kuma mutum masallaci kuma za su goyi bayan cewa haba alƙalin ba za a taimaka mutane ba sa gani kai ma kuma duk kawai za ku kuma dole ka zo ku sarai gayya kun gani duk waɗannan su ne za ka tuna abin da bamu shafi yake cewa akwai alamar tsaron munafurci a cikin zuciyar mutanen da suka yi larabci ba su san magana da shi Allah shi kyauta almuhimmu dai yana daga cikin shi'ar na addinin musulunci iya larabci da yin magana shi kuma ko a nan ƙasar samu an yi wannan zamanin su ɗan hudu Allah ya gafarta musu gwamnatin su official language ɗin ta larabci da haka sai mutum yake cewa waɗannan yarurruka na turawa duk da yanzu sun wayi gari sun yaɗu a duniya babu yadda ka iya da su shiga amma kai ƙoƙari ka karanta maganar da kake yi da su sai a babin larura ba wai yadda muke mu koya wa ƴaƴanmu mun fi so ma su yi a gida ma wani ya saka doka cewa ba a yin magana sai da ingilishi duk makarantun mu ma mun sa wannan dokokin sunan yarurrukan mu banakila duk wannan a shi'ur bin naqas ne ko kuma ga mutum yana alfahari cewa ni ka san ban iya magana da Hausa ba ni na fi san da turanci wannan kana neman ainihin mutum wanda yake maglub don ka same shi wanda aka ci nasara kan shi don ka samu wannan ka zama shi kuma yana ganin waya sami izza ne babu shakka jama'a dole mu rasu da take mu gaskiya in har za mu koya ma ƴaƴan mu wani yayi a gida to larabci ne kamata mu koya musu ba ma jin alfaharin cewa wannan yaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan yaran alqur'ani ne mun fi jin alfaharin mu koya musu yaran kajirai turawa kawai wai ai za su iya science kenan yanzu ma kaga da san cewa ana iya turanci ka zo ga yadda iyaye suke guguriyar ka yayin shi babu wanda za a bata tarbiya za a yi kaza za a yi kaza cakuɗe ne maza da mata duk ba wani damun su in dai za a yi ingilishi kuma mu ma tsamunan ma kasan da sauƙi ma tun da mu misali mu ɗauka ma har yanzu muna da jayayya game da abu to ka je irin cikin al'ummar da ke birane ka kai yanzu nan saboda irin zaria irin kano irin sokoto garuruwan mu na tsantsa hausawa da ustazanci ya darkake mu za ka haihu ma da jayayya da abu amma wallahi kaji kaji birane ne ina nufin irin Port irin Lagos irin Abuja ko ka ban Najeriya ka je ga ƴaƴan Hausawa ƴaƴan Fulani ƴaƴan dukkanin kabilu kaga yadda zaka samu yara ƙanana irin waɗannan ƴan firamare gaba ɗaya Hausa da suka iya bata wuce kalma hamsin hamsin bane a cikin aljihunsu na Hausa gaba ɗaya a cikin kwakwalwarsu duk abin da ka faɗa ba su sani ba to balantana kuma sauran yarurruka wannan fa Hausa ma dan tana da tana da wani kamar wani power of ka gani na resistance ita ke da ma take da wannan amma yanzu sauran yarurruka akwai yarurrukan da dama suna fuskantar karewa Allah da yi mu yace yayi mu yare daban-daban dan mu gane juna mu kuma yanzu ko muna so mu saki yarurrukan mu mu koma mu bo sai yarurruka kuma kuma muna ban daga English muke ba za mu dinga gane juna ba me kun da kai yare a gana wannan dan gari kaza ne mutumin kaza kaza ne amma kowa ingilishi yake sai an tambaye ka ina ne garu tunda dukan misali baƙaƙi ne mun je duka muna yin ingilishi an kasa gane kowa ke kaga muna so mu defeating manufa waccan aya to Allah bari ba mu wannan magana wannan in kana yin ta wannan sai aka kamar kai ba kauye bai kamata kana yin ta ba amma kuma hakika ce da ma amma saboda an dade da canza mana yadda ya kamata mu yi tunani shi ba mu kallata jama'a kowa ya kokari ya iya larabci da zai iya magana da rubutu da shi sannan kuma yi kokari ka koya ma iyalanka kuma yi kokari ka dinga yi ya malu shi Allah ya saka mai da ilimi shi kai na sani mutumin da yake dan baka wannan a gidan shi a cikin ustazan mu duk yaran shi da ga da larabci yake bira da su ni kana mamaki nake da suka fi yaran kowa iya larabci ba shi da magana da yaran shi da su kai ma gidan ku ba a yi hausa ne gaskiya ya kamata mu kokari jama'a mu gyara wannan Allah shi kinta na'am Mm. No. Eh. eh wannan haka ne mana wannan yanzu kana faɗa abin da yake ne a ɗabi'anci kamar da ibn khaldun ya yi ishara zuwa ga wannan maganganu cewa duk mutumin da aka yi galaba a kansa to dama a ɗabi'anci ne dinga bin al'adu da tafarkin algalib dole idan zama subjugated zai zama zai zama yana miroyin din wanda ya ci nasara kan shi wannan ɗabi'a ce kuma dama na biyu ishara zuwa ga haka amma ba wai shi kenan sai musallama ba ko yanzu muna magana a babin ƙoƙarin da za mu na wannan gyara dan misali an ce shan giya da zina za su yaɗa a cikin al'umma wanda ya nuna cewa sun sai na wa'azi akan su dole mu ce a'a ba kyau da yayin su to haka da gaske ne za a wayi gari al'umma suna kwaikwayon yahudu da nasara wanda wannan shine muhallin littafin ibtida'u kuma mun karanta da shi a nan makarantar kuma na san sanda aka yi shi kowa ya kusa da zamu kuma giya ce akan hanya shafi yaro sha kowa sai da ya zunubin da yake a cikin zamu to haka da gaske ne za a dinga kwaikwayon musu al'umma kwaikwayon su a abinci a sutura a tunani a al'ada to kuma mazhari mafi bayyana na mutane shi ne yaran su ba abin da ya daga cikin muhimman abubuwa da ke bambanta al'umma zuwa al'umma shine yare kamar da Qur'ani ya ishara wa ja'alakum wa ja'alakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu so wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine yake tabbata amma kuma wajibi ne zama a cikin al'umma akwai wasu koda kamar da kuma Annabi ya ambata rightly wanda suke suna dogewa akan tafarkin sa musamman kuma kalla abin da shi Uthaymeen ya ishara na cewa ai sahabbai da muke cewa muna bin tafarkin su da suka je wasu garuruwa kaga su ne akalliyar suka je garin amma sai da sun koya mutanen garuruwan yaran alkur'ani ba cewa suka kawai bari mu je mu ci gaba da bin yaran mutane daman maganar kai ka kawo musu wani yare garin su bai taso ba amma da suka je andalus suka je maghrib duka sai da suka kisar da saƙon addinin musulunci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai wannan yaran daga za ka kuma kasashen da aka yi kokari aka zare larabci daga cikin al'adunsu ko da musuluncin yawon kun yi wannan kata a bayan fitina za ga yawon ne a matsayin adulterated an juya shi kalli turkiya kalli andalus da kuma kalli mamuwayin ba musulunci da larabci sun shiga andalus suka fita gaba daya musulunci da larabci sun shiga kasar mene sunanta a turkiya aka fita da larabci da karfin tsayayen turkiya suka ce wasu ba ruwan larabci sai dai musulunci su ma na sai lalace mu ma nan haka ne musu ce larabci ya shigo turawa sun zo suka faci mana larabci da karfin tsiya suka kawo mana ingilishi kaga shi ne aka wai gari babu da fahimta a jini irin tara su larabci da musulunci kamar yadda galadanci yake faɗa suka samu shi har a lokacin arabiya wa daga nigeria ya ce kamar sawun kafa biyu ne sawun da kake takawa din ka sa ɗaya dama dole sai ka saka hagu sannan ka ƙara saka dama ba da za ka dinga tafiya da dama kaɗai kawai dama dama sai dai langa kake langa irin wasan yaran nan amma dole inda aka saka dama a sa hagu an sa dama a sa hagu to haka musulunci take da larabci yadda ka san mai tuka keke dama hagu dama hagu dama hagu ko ina suke shiga tare suke shiga kai malamai ma sun yi kokarin su gane wai da larabci da musulunci waye wani gata wannan gata da suka zama tau'ab shin larabci ne yawa musulunci gata ko ga abin nan musulunci ne wa larabci gata za ka iya zaɓen duk wanda ka gaya maka amma dai tattaunawa ce mai tsayi a kai saboda yanzu larabci da ba babu wani yare ta Aisha a duniya wanda kuma za a ce har yanzu ana magana da shi duk sauran yarukan da suke sau'in shi sun kare amma shi ya wanzu kuma ya wanzu ne saboda samuwar alkur'ani da kuma classical islamic literature da suke da suke da suke a rubuci amma ingilishi da ake yanzu ba irin da ba farsanci da ake ba irin da ba hausa haka yarbanci haka nufanci haka kana koma shekara ɗari biyu baya kai shekara hamsin baya ma sai ka ji yaran ya bambanta saboda wannan tsaurin lokaci abu ne sananne almuhim bari mu karanta abin da ya kawo na hadisan قال حدثنا وقيع ابن ابن كنان جراح عن ابي هلال بن محمد بن سليم الرابسي الراسبي عن ابي بن بريده daga Abdullah ibn Burayda قال yace قال عمر ما تعلم رجل الفارسيه الا خب ولا خب الا نكست مروءته yace mutum ba zai koyi yaran farisa ba illa khabba sai ya zama ana cewa khabba ana cewa al-khabba khabba yahibbu khibban ko khabban sai ya zama yana da ha'inci shine illa khabba sai yayi yaudara kuma khabba bai ta yaudara ba kuma illa na asatu ru'alu sai mutuncin shi ya zubi kamar yadda ambata lokacin ana ganin shi matsayin yaran kafirai to haka ma yanzu mai wani yare wanda yake na kafirai zalla za ya samu wannan matsala wa da sana wakibun an saur ibnu yazid al-himsi kenan an aka fara la ta ta'allamu raqatan a'ajib kada ku koyi wato magana da sauri da sauri irin ta adamawa shi ne raqana ar-raqana bi ma'ana wato as-sur'atu fil kalam saurin da suke yi wajen magana yace wala tadkhulu alayhim fi kana'isi kar ku dinga shiga cikin cuci-cuci su fa inna su'bata tanzilu alayhi tanazzalu alayhi ay tanazzalu alayhi Allah yana so ka musu tabewa Al-Imam Bukhari a cikin sahihin sa yayi wani babu da yake cewa babu man takallama bil farisiyyati war rasa wanda yake nuni zuwa ga shi kuma yana ganin ana iya yi idan akwai bukata domin ya kawo hadisai za mu zo sun sa nan a gaba wanda suke nuni zuwa ga cewa in ta kama ana iya kalma ɗaya biyu lokaci bayan lokaci gwargwadon bukata abinda ake jin tsoro kawai shine ka saki yaranka na musulunci larabci ko wani yaran ka can daban ka kama wannan yaran wanda ba shi ba daga baya wasu malaman zuwa sun yi ma wasu yarurruka wani tambari da sunan da cewa al-lughatul islamiyya islamic languages suna nufin yarurruka wanda masu su musulmai ne sannan kuma suna da hidima da aka yi wa addinin musulunci da yaren rubuce-rubuce da karatuttuka misali yaren indiya yaren pakistan urdu suna lissafa shi a cikin farko a nan afirka kuma suna saka yaren hausa da wasu yarurruka waɗanda da gaske akwai yarurrukan sun cakuɗe da musulunci waɗannan ba a ganin sa matsayin yarurruka masu aibi ta fuskar magana da su amma fa su ma ana cewa ko da yaren ka ne ka tashi ka koyi larabci shi ya kamata yanzu kwatancin da na yi jama'a game da hudu ba inda ba dan aka lalace aka ce aike mutane hudu ba da yarurrukan su dinnan ba shine kowa ya shanta ke da an ci gaba da yi shekara nawa ana musulunci a kasar ai ba su kowa da an ci gaba da yi da larabci da yanzu kowa ya iya amma kullum sai a ce a yi musu hausa a yi musu yarubanci a yi musu nufanci tun ana yi ana fassarawa yanzu za ka je ga inda kwata-kwata ba a yi hudu ba da larabci idan na sha yi sallah irin wannan wuraren musamman kaje kudancin najeriya ba a yi larabci ko ba a yi daga talaki kawai idan ana cikin shi ne kawai larabci za ka fara da wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba suwaye suka ce ta yi suwaye suka ce ba ta yi ba ana hudu ba ka ta tunanin mai fi kyauta Allah shi kyauta قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن علي عن داوود بن ابي هند ان محمد بن سعد بن ابي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسيه فقال ما بال المجوسيه بعد الحديثيه kaji yaji wasu suna magana da ainihin wato yaren farisa sai ce a me ya kawo mana magudanci kuma bayan an riga an zama addini mai kake ma'ana kawai ka muka ji a cikin masallaci misali ana ta katafanci ko kuma mai balta maguzawa ne ba za ka fara talin musulmai ba ne ko ba haka saboda ba a cika samun masu yaran a wanda suke musulmi ba a yi haƙuri idan wanda yaran su ne kuma shi musulmi ne ina kwatance ne kawai bana na kuce wasu dukan sa Allah ne wa da sunan ibn Umayr qala hadathana al-Umar an-Nafi an ibn Umar annahu kariha rafaat al-ahad cewa yana yana yana kyamar ainihin rafaat wato magana irin ta maruzawa da suke yi da saurin saurin baki duk dai waɗannan in mun zo a darasi na gaba kuma bari mu karanta shi ko na gani dan ya tafi gaba ki dai ce babu marar khasa fil kalami bil farisiya babu wasu wanda suka ba da sassauci da halaccin yin magana da farisanci حدثنا وكيع عن ابي خلدة قال كلمني ابو العالي بالفارسية ابو خلدة شيني واتو خالد بن دينار ثقة من الثقات yake cewa Abu Aliya wato Bara'u al-Basri ke wani malami cikin malaman tabi'ai wanda yake malamin tafsiri ne yake cewa aka ce ya mushi magana da da tarisanci Abdullahi ibn Zubair shi yake da bayi sun kai guda ɗari mabambanta kuma kowa yaran shi daban kowa yaran shi daban shine shi kuma Ibn Zubair sai ya koyi yarurrukan yana musu magana da yaran in yana so magana da kai sai maka magana da yaran da kake ji shi ne su ma suka kwaikwaya suka yi kaga wannan yana nuna ya halatta kenan ana iya yi idan ka samu mutumin da bai jin yaran ka amma dai ai kokari a koya mai larabci قال حدثنا وكيع عن النحاس ابن قهم نحاس ابن قهم الكيسي malami ne daga cikin baifai masu riwaya قال سمعت شيخا بمكة يقول أشرف أبو هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال يا بني فروخ شخص وذاك aka ce Abu Hurairah ya leko a wata kasuwa sai ya faɗi wannan kalma ya ce shaks wada yaran farisa da shi ba ko wallahu a'lam ya musu magana da adamiyanci eh kamar ma'anar shi aka ce tashtaki batsanaka cikin kana ciwo shi ne ma'anar wai shaks wada irin da muke magana da rabi rabi Hausa rabi Ingilishi rabi wani da wani Allah da ya yabe mana wa da salawati un an shuba abu Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi tamrin min as-sadaqa kaga wannan riwayar riwaya ce tana cikin Bukhari tace Bukhari ya kawo ta a wancan babin babu man takallama bil farisiya ta cikin Bukhari da Muslim aka ce Abu Hurairah yace an zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da dabiru na sadaka فتناول الحسن بن علي رضي الله عنه لأن هذا دم علي بن أبي طالب الله يكرم مسيحه سيك حم يدكو تمرة وتقوى الدبيو فكا لها في في فلاكها في في يبدا يورجع تبعكين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بيشمش كيك كيك لا تهل لك صدقة تعالى بيشمش كك كك كما كتمشي haka ko ko ɗauki ka irin magana da sauri da wani yare da shi karkaci to wannan kid a suka ce kalma ce da ake faɗa wa yaro don tsoratarwa kuma asalinta ba larabci ba ne kuma yadda za ka ce haka asalinta ba larabci kaga annabi shi ma da bukata ta kama sallallahu alaihi wasallama yayin magana ta kalma wanda ba larabci ba wannan ya nuna halin suke mai kamar Imam Bukhari ya kullaba ne وحدثنا محمد بن سليم عن حبيب بن ابي عمرو عن منذر الثوري قال يجي سال رجل ابن الحنيفيه ابن الحنيفيه محمد بن الحنيفيه وليتنبيه شيء عن الجبن فقال يا جاري الى لي بهذا الدرهم فاشتري به نبيرا يعني الجبن أنت بيش كمان تشقي da Allah muna son a samu mana cibi sai ya kira wata baiwa ya ce tafi da wannan dirham ki je ki siyo mana dabiran sai ya kira shi da sunan dabir ya'ani al-jubul fashtarat dabiran kuma zabi ki ta siyo wato zaka sai wani abu da kuma sunan shi da yaran sai ka bada sunan shi da wani yare babu laifi shi ma wannan yana cikin adabul mufrad da Imam Bukhari kuma anan ma Imam Bukhari ya kawo shi dan nuna halaccin wato yin magana da wani abu wanda ba za shi ba قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن ابراهيم عن الاسود انه كان يقول اندرايم اندرايم يعني الاستئذان على اهل الذمه ya kasance shi wannan malami al-aswad idan ya zo cikin gida ne haka ko ɗaki zai ziyarci wasu waɗanda ba larabawa ba ne sai ce andriya ma'anar shi in shigo sai faɗa musu da yarensu kamar da zaka ce kana yanta in shigo misali ko da wani yare wanda ba wannan mutu almuhimmu wannan yana nuna in ta kama ana iya yi amma ga wani ta'aliki jama'a wanda a daga cikin maganganun da shi al-Qusaymi yayin nake so karanta mana kaɗan daga ciki yake cewa wa amma al-iyadul khitab bi ghayr al-arabiyya allati hiya shi'ar al-islam wa lughat al-qur'an hatta yasira dhalika 'adatan lil misri wa ahli wa li ahli al-jari wa lirajuli wa sahibi wa li ahli as-suqi aw yace yace au ghayr zalika wal ahli diwan wal umara aw li ahli fiqh fala rayba anna hadha makruhun fa innahu min at-tashabbuh bil ahajib haka wata min yace kalma ne kalma biyu babu laifi yace amma a wayi gari duk mutane su saba yin zance da wani abu da ba larabci ba wanda shi larabci tambarin musulunci ne kuma harshen qur'ani ne har a wayi gari duk gari an daina yin larabci ko duka wasu mutane mutanen wani gida ko mutanen wata anguwa ko tsakanin mutum da abokinsa ko a kasuwa yace kai har a cikin ma manya da a ofisoshi yace kai har tsakankanin malamai shi kai da al'adun fiki yace falarai ba ba ku kwanto a kan cewa ana haza masu wani abu ya bari fa inda mu min tashakku bil a'ajib domin kama ne da maguzawa wannan magana ta kuka yi min da babban malami kamar shi wannan musamman yana magana akan yankin su kasar su ta larabawa wataƙila mu abin ya bada sauki tunda mu ba larabawa ba amma dai mu ma kamata yi mu tashi tsaye wajen mu ga mun yaki wannan abin wato yana daga cikin waye da turawa suka mana yake su sun san kan tsiya da suka zo sai da suka ga cewa da ƙarfin su da ƙarfin wayo da ƙarfin tsiya sun canza wannan al'ada ta amfani da yarurruka suka kawo nasu suka ƙirƙiro nasu ana rubutun yarurrukan mu ma local dialect ɗin mu ana rubuta su da harshen da da da harafin arabiya ko ajami suka canza wannan suka kawo nasu suka su suka ƙirƙiro fa hatta dictionary na farko na Hausa suka ƙirƙiro shi suka kafa hukumomi suka ƙirƙiro gasa dan dan dan rubutu da Hausa akwai littafin Professor Muhammad Kabir ya haya tarihin rubuce rubuce a harshen Hausa wani tafi ya kushi a labarar da babba haka kamar shafi ɗari ko rab duk ya yi tarihin abu wani farfesa ne na Hausa a Kano za ga tarihin duk irin dabarun da suka yi suka kirkiro dan dai suka cewa sun canza mana tunani kuma ga shi dole tunanin ya canza yanzu suna can a kwance a Ingila muna nan muna musu yaƙi yanzu me ya damuwar mu kawai a ce makaranta kaza ana iya turanci duk abin da ku iya a karanta a jami'a sai ka iya ingilishi duwayen ka duk ilimin ka duk tunanin ka in baka iya ingilishi ba a Najeriya da kasashe zai na Ingila kallon me yake ma kallon mara ilimi za a ce illiterate ne kai duk ilimin ka kaga sun daga kuma sai aka waye gari ba yadda ka iya dole ka amshi wannan wannan bagar bai tafiya domin dan adam yana tafiya ne tare da al'ummar is a social being ma'ana ne da kake kafewa yanzu kana so a ce misali da dare za a dinga cin kasuwa a garuruwan sai dai ka sha wahala dan malamu da kasuwa da dare saboda kai ba ka ce ai kai da rana aiki kake kana so ka je kasuwa da dare ba za ka tafi wannan kasuwa na yan gayu a garuruwan dole haka za ka haƙura ka samu time zuwa kasuwa da rana to haka yanzu babu yadda muka iya ingilishi ne ya zama mana larura to sai mu kuma a ɗan adamci irin namu sai muke wuce haddin larura me kun mu koya dan larura sai muka mai da koyon shi zama kaman fardu ain ala jami'in nas mazan da matan yaran da manya zaka yi ganin mutum ma ya iya alqur'ani ya iya hadisi ya iya fiqh wani ya haddace alkur'ani ya haddace karatuka da yawa amma shi da kanshi a rayuwarsa yana jin na kasancewa bai iya ingilishi wani lokaci yana da damar ina ma da ba makaranta hadda yayi ba shi ma da ma makarantar boko yayi ina ma da ba larabci ya karanta ko addinin musulunci ba ina ma da ba jami'an musulunci ya je a Nijar ko Azhar ko a Madina ba ina ma da engineering yayi ko architecture in ka jira da sa ina za ka gane aiki a haka za ga duka ƴaƴan shi ya zuba sa wannan layi in ya tashi aure zai aure a wancan layi yana ganin da haka zai augmenting zai rage wa kanshi asara kun wallahi ba mugun yaƙi ne ba ake mana ba mugun yaƙi ne sai mutum ya mutu ya bali ta bayan shi ba sai ya karanta su ba sai dai a da su museum idan ma suna da hankali ne su sadaka da su a wani labarari ko kuma su aje su ana kallon su sai malami ya rasu shikenan daga nan tarihin ilimi a gidansa ya shuɗe sai dai labari na amani mun taɓa zuwa gidan wani babban profesa a nan na arabiya a nan najeriya ba zan faɗi garabin da yake ba muka tare yana suna irin ya kira yan shi bikin haka shi ya mayar da lokaci sun zo daga garuruwa makamanta wasu daga lagos wani ma ce daga daga daga america ma ya zo ɗaya doctor ne a america yake ya hau jirgi ya zo su biyar ƴaƴan shi duka maza ya ce mu gaisa da su dukansu wallahi tallahi ba wanda ya kuna sakandaren arabiya likitoci ne guda biyu da injiniya da wani lauya ɗayan ma shi ne ake gani ya ɗan biyo hanya ya karanta ingilishi lantara ne a daga shi kuma farfesa ne na arabiya kuma yana alfahari waɗanda ya yi shi da muka fito muka dinga jinjina magana cewa kaga tunda inda da yana jin na ƙasa da ya kamata ya koyi mana su ko wani isu ma haka fi nafsi amma nuna mana su yana alfahari cewa duka ya yi shi ne kasu to kaga wannan duran da ya wuce kenan larabci ya kare a gidan shi ilmu addinin musulunci ya kare a gidan shi shi kuma a halin da yake ciki babban malami ne wanda ake girmama shi a cikin al'umma saboda darajar wannan ilmin da Allah ya mishi wannan dai kalubale ne gare mu gaba kida na'am na'am Nam, ai, shi ne ga maka wannan dokar duka a cikin irin wannan yanayin. Babu laifi mu sa yara doka don su koya. A su iya larabci su ke turanci a ce lokacin darussa tunda abin da suka boko ya ke don su koya. Amma ni misali yanzu kaga ni barin faɗa kan kai. Duk wanda ya magana ya ce kuna da wurare a gida wanda ba wasan wallah ba na yi. Suna da wani theory a kai cewa a'a dan me nake biyan kudin makaranta ba za ku kai musu sai kuma duk gidana yake yin saboda ita kanta wasu tana bukatar ita ma mai mata hidimar da za ta yi gaje da ta da ka babu laifi a samu yara duka a makaranta a ce su yi larabci su yi ingilishi amma mu tsaya kawai ingilishi kaɗai za su tun farko mun nuna musu cewa ya fi ɗaya ya fi komai falala ke amma irin yadda muke a albani science ɗin nan ma yara daidai ne ma'ana a nuna musu falalar arabiya kan su da malaman arabiya malaman arabiya su ma kasu yadda a rera su su zama irin ana kallahu na nada kasu yadda su ma su dinga fitowa smart suna kare hular su ko babu laifi yara su a sa musu dokai larabci da ingilishi don su koya kaga abin da ke cewa saboda ai ya zama mana larura amma kada mu wuce haddin larura wuce haddin larura shine zama har a gidajen mu kawai mu je mu dinga yin wannan yara yanzu ka misali shi kai shi karatun boko ne ai karatun boko ba zo da cikin kwayoyi ne wanda ma ba zo da wasu ne ya kamata su yi wasu sakura dan sana'a ne zai a ce kowa a nan ya zama kida ko kowa sai ya zama bakaniki ba zai yiwa to ka tun boko sana'a ne idan idan idan mutum yayi iya abin da ya sawwaka basic yana iya kama wata sana'a ba zo da cikin kwayoyi mu amma yadda muka ɗauka yanzu dole kowa sai yayi boko har za ka aure ya da ka ji an ce za ta yi makaranta to boko ake yi ba a nufin hadda ko islamiyya kuma wallahi kai ke da za su kwace su za su zo da alƙali da yan tauri sun kwace su wallahi a ce za ka ɓata mata future ko za ka ɓata mata mustaqbal shi kan shi aure ya zama ya zama kamar temporary sai inda wannan bokon a ciki ka san cewa yanzu da ba kasashen laraba wannan rudanin da suke ciki malam da kasar kuma malam bari malaysia rudanin da suke ciki akan boko urusa mata su rasa miji da nisbatu talaq yawan saki ya ɓaci ba saboda sai an yi boko kuma su turawan ba haka suke su ɗin bokon wasu ne suke wasu kuma su yi wani abu amma munan su mun yi taharuki a kan shi ana ganin kawai shi ne hanyar tsira kuma bokon ma ana yi ne wanda yake babu tarbiyya a cikinsa abu tarbiyya satan ansa da ƙarya da skandar su sun yawa ciki za ka sai ga mutum ya ji boko bai koya koyi ilimi da tarbiyya sai lalace ƴaƴan wajen sai da suka je ba su suka lalace da haka babu laifi ma na koya ma yara yare na ingilishi a makaranta saboda lalurar rayuwar da muke ciki amma wajibi ne mu fara tunanin ya za a yi mu gyara wannan abin da muke ciki wajibi ne mu fara wannan tunanin ok matakin da ɗaya karatu amma waɗannan sai a ce tun da malamin boko arabiya ne a ƙara musu ne wani mala za ka ƙara mana expenses ne kuma ne wani ba za mu yi haka a zama yan management ne za mu duba implication ɗin shi kuma financial Na'am. Su iya. Yawwa, to kaga alhamdulillah yaran mu sun fara samuwa kenan. Suna ganin wanda bai jin larabci ya da wata na ƙasa. Wannan shi ne abin da ya dace. Wanda bai jin larabci da yaran su fara ganin cewa na ƙasa ci gare shi wannan abin da ya dace. Za su koya kuma za su har iyayensu ma akwai iyayen da suke ƙoƙarin su koya saboda yaran suna takura musu da sai sun musu a samun da sauransu wannan ya ce a bari mu tsallaka da masu tafin wani ne na biyu ma ibn abin duniya ko after za mu samu jirin koyo da riya da nema yau na'am za mu tsallaka inda ibn abin duniya a cikin kafin sana wannan makarimul akhlaq inda ya magana kan ikramun nafsi da ba'atullah girmama kanka daga cikin ladabin da zaka wa kanka shine ka dinga da'a biyayya ga Allah lamba hadisi na riwaya ta 69 ko inda yace hadathana Abdurrahman ibn Waqid qala akhbarana Mubarak ibn Sa'id Abdurrahman ibn Waqid al-Basri wannan kuma Mubarak ibn Sa'id ibn Masruq al-Kufi ala Abdullah ibn al-Walid ana Abdul Malik ibn Qayyim qala ta'allamu ash-shi'ra fa inna fihi mahasina tubtaga wa masawi'a tuttaqa yace ku dinga koyon waka a cikin waka akwai ababe masu kyau wanda tuttaqa wanda ake neman su wa masawi'a da munanan abubuwa tuttaqa wanda ake ake kore su ake guje musu qala hadathani harun bin sufyan ibn bashir kenan qala hadathana ala akhbarana yahya bin ghailan al-budai عن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عبد العزيز بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسمع رجلا يقول للرجل اقضني يا مخلص يجي واتو yaji wani mutum na ce ma ɗauko shi kai fatararre kai talaka kai matsiyaci biya da kuɗi na mai kuɗi ya zo neman bashi tun mara kuɗi kenan ko faƙar sai ce haza da'ul kirari wannan shi tace damuwar da ke damun mawadata ya dinga yi ma mutane gorin arziki ko kuma yana bin su bashi ba da kafa ko suna da shi ko ba su da shi sai sun biya قال حدثني ابراهيم بن راشد قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا عون بن عمرو القيسي ابو رباح قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن جرير بن عبد الله البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد بيته النبي صلى الله عليه وسلم يشهد وند cikin dakunan gidansa fata'ammala famtala ya dan wurin ya cika faja'a jarir sai jarir ya zo wannan daki ya cika babu wurin shiga jarir bin abdullahi bane faqa'ada min kharij al-bayt sai zauna a wajen kofa dan bakin kofa haka fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu sai annabi ya cire sitar da ke jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ma ya kunshi ko wani abu falaffahu sai ya dindinka shi farama bihi ilai sai ya wurga ma jariyu wa qala yace ijlis ala hada ka zauna a kan wannan فأخذه جرير سيد ربي بكبر من تفا فوضعه على وجهه يسعى فسكه وكبره يستنبت ولا يجوكا فقال يجي مزالة صلى الله عليه وسلم أكرمك الله يا رسول الله يا مزالة الله يكرم معك كما أكرمتني كما إذا كرم معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل يجي إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا idan wani babba ya zo muku daga cikin wasu mutane to ku girmama shi wannan hadisin sahihi ko da kissa tana da matsala amma dai wannan hadisi da za a kafin karimu qawmin fa akrimu da ya tabbata ya mutayoyi da dama bai yake a cikin al'adab al-imam Abu Dawud a cikin marasi sannan at-Tabarani a cikin ahadith tiwal haka nan ainihin wato khatibu a cikin al-jami da akhlaqir rawi wa alam sami haka nan al-imam Abu Nu'aym a cikin hiyatul awliya da wasu su sun waito magana ce mashhuriya kamar ya zama kamar wata ka'ida ko karin magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa girmama mutum mai daraja a cikin al'ummarsa malamai sun istisna'in cewa amma banda wanda yake kangarare dan bid'a ko fasiki wanda a girmama shi zai zama kamar ka bashi tankiya ne akan barnar da yake amma mutumin da yazo wato a ce wani mai anguwa ne daga wata anguwa ko wani hakimi daga wani ƙauye ko wani babban mutum a cikin al'ummarsa ko da ku inda yazo ku fi shi daraja to sai ku nuna mishi girmama shi wannan zai sa duka mutanen shi su fahimce ku su ji daɗin abin da kuka yi musu sannan kuma shi ma zai ga cewa an san karama shi sai ya zama da abin da ku ya mishi zai sauƙin karɓa roba wannan mutum da ya shiga ko kafin dare sai al-muntaka min makarim al-akhlaq wa ma'aliha na ainihin wato abin nan wakar al-kharaiti da rairayen asira ko shi kuma zamu tashi a inda yake cewa a lamba hadisi na 56 da yake a tsana Umar bin Shab Amr bin Shabba Amr bin Shabba babban malamin da ke malami kuma mawaki okay ya rasu da biyu sittin da biyu yace akhbarana Amir ibn Mudrik al-Mazi qala akhbarana Utbah ibn al-Yaqdan an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ne yace ma ahsana min mufsin kafir aw muslim illa asaba Allah bihi fi adil dunya aw ذكر له ذكر له في الاخر Nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abin arziki da mutum zai na ihsani mutumin da mu'mini ne wato ko ko kafiri yayi wani abu da dukiyarsa ko abin nan ko mutuncin sa ko abin da zai zai amfani shi sai Allah ya bashi lada a nan duniya ko a lahira idan kafiri ne Allah na iya bashi lada a nan duniya Allah bai kaddara mashi da musulunta ba sai ya kara mai dukiya ko ya ƙara mashi farin jini ko ya ƙara mai shahara ko lafiya ko ya ƙara mashi ƙarfin faɗa a ciki ko tana mai wannan karatun a baya in kuma mumini ne Allah na iya tantance mashi gaba ɗaya a lahira ko ya bashi wani bangare a nan duniya ya bashi wani bangare kuma a lahira kullum ya rasu da Allah ma isabatul kafiri fi duniya qala sai annabi ya ce da aka ce to yayin da kafiri a duniya ya ce in kana qad wasala rashman idan kafiri ya sadar da zumunta aw sadaka sadaqatan ko ya bayar da sadaka aw amila hasanatan ko ya wani aiki na gari asabahu Allahu fi isabati fil akhirah azaban dunan alal Allah ya so a lahira zai mishi ainihin wato azaba kasa da azaba mai tsanani thumma tala hadhihi al-ayata adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab kenan akwai da suke da akhaffal azab kuma akwai ashadda ba za a samu akhaffa kamar da aka yi wa abu ɗalibin annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa saboda ƴan tabai wannan da yayi an rage mishi azaba kaga yake alkhairi ne wala dai sai lati shi abin iman na Imam Bayhaqi da tafin wasa a musnad sa na'am Abu Lahab قال حدثنا عبد حدثنا عبد العباس المبرد سميت المبرد يشير من الطويل أتت المبرد أنا رينا ولا واقع أنا تعيش إذا أنت بقى من إذا شئت أن تبقى من الله نعمة عليك فصارف في حوائج خلقه إذا كان سوء نعمة الله توزق لك تكدن تقاوى كوت تامع خلق الله ولا تأسي أن الله ما نكت ودن ومن كسا معزك كدك تابع الله كرك زمن جسئين ولو وصل الله رنك لعباده إلى بغوة الأرض يتي فخطر فحذر فيحضر عنك الله واسع رزقي sai Allah ubangiji ya ya ainihin a kankanta maka ko ya rage maka arzikinsa mai faɗi ko da ya baka to ta lalace yake wasu mitu muhammada ibn yazid al-mubarrid yaqulu sa'ala rajulun sa'ad ibn abdullah fa atalla alayhi wani mutum ya roki sa'ad ibn abdullah al-qasr ya roke shi ya taimaka mishi irin yadda masu neman sadaka da taimako suke fa atalla alayhi sai ya ce mishi kai hakuri ba da shi fa qala lahu sa'id sai mai tambaya ce mishi wallahi da kanka aljuka min ghairi hadith ce wallahi na roki ka ne ba dan ina da bukata dama wanda ka rike wanda kake maka maka kada Allah baka sa'a ta yadda aiki a hana ma albashi wani sani mu yan asu ke nan dama ina gwada ka قال وما الذي حملك على هذا الجميع كم يقول وانا جربا قال رأيتك تحب من لك إنه حسن ملائكة فاردت أن أتألك منك بحبل مودة fawasalahu afa yace na ga kana son mutanen da suke maka da kyakkyawan jaraba wanda suke da kake da kyakkyawan fuska shine so wanda ka tungai yayin ji haka sai ce maka mishi wa sabitu mubarak yaqul har ila da mubarak yana cewa a cikin zafin sa alkabi ke yace qala sayyid ibn musayyib la khayra fi mal rajul la yusbu bihi irba ولا يسر به ويسر به رحمه رحمه ويستغني به عن الآثار babu alheri a cikin dukiyar da baka gyara mutuncin kanka da ita zaka da arziki amma baka da mutunci cikin mutane saboda ruwa sannan ko baka sada zumunta sannan kuma bata hana ka saban Allah ba to wannan duke mata da mutum wa da sana Imran ibn Musa aw ghayru kala ga wata kissa da riba mu mai ban sha'awa za za ka yi malam karanta ta ahadar al-mahdi da rajulun min ahli kufa halifa musulmi mahdi al-abbasi ya sarye da jinin cewa wani an gan shi a kamo ne shi zan kashe shi kana ya sa ta sadi daula saboda mutumin yana neman ya bata gwamnati dan dan adawa da dan tawaye wa bazara liman dalla alaihi mi'ata alf dirham yace duk wanda ya kawo shi za a bashi duk wanda ya da inda yake za a kawo shi za a bashi dirham dubu mi'ata alf dubu ɗari ko fastaghfar rajul hina da ka dole mutumin ya tafi magoya thumma kharaja ila madinati salam sannan sai ya fita zuwa birnin Bagadad fa kana kal mustakh yana ta yi a koyi a koyi fa inna kula fi ba'd uqatil madinati yana yawo a wani fararo cikin titina ko layukan Bagadad in basura bihi rajul sai wani ya ganshi kuma ya gane shi kad kana arafa halin ya san abin da ake cigaba da shi fa ahwa ila mazafi qawbihi wa sa'a nan da nan sai ya kama shi irin kama yan sanda din ya yi ihu ce haza fulano ilbatu amirin mu'minina wannan wani ne wanda sarki ke neman shi bayyana masajid ala zalika an riga ba an kama shi din ala zalika hal istami'a waqa'a hawatir dawab sai aka ji karan ababan hawa kamar dawakai kamar yanzu a ji karan mota ko rawa fantafata sai ya juya ya waiga fa idza bi mawkibin kathiri la gashi sai ga wani convoy mai yawa na motoci da yawa ko ababen hawa da fakala man haka yace wai wannan fakalu suka ce ma'arudun za'ida wannan ai ma'arudun za'ida ne a shaibani wani komanda cikin komandoci kuma mutum mai arziki mai fada a ji irin abin da ake cewa heavyweight ko mutane da suke masu fada a ji bala sai ce wa ma yukna don Allah mai alkunyarsa dan balarabi bai kira mutum kawai cewa ne sai dai a ce baban wani qalu yukna bi abin walid suka ce ana cin mashi abu da fara ma haza da ma'aru yazo daidai inda suke kada sai ce mishi ya abul wali khaifun fa ajruhu ranka ya dade ga wani yana cikin tsoro ka taimaka mishi wa mayyitun fa ahyi ga wannan za a kashe shi karaya shi fa waqafa ma'an timakibi babban mutumin nan sai ya tsaya ya taka burki ya sauko ya fito wasu al'alhari ya ce me yake ciki fa qala sahibu sai aka ce هذا طلبة أمير المؤمنين قد جعل لمن جاء به مئة ألف درهم شارن كده دي كربر شي kawai ai yayi sarki ne ana neman shi amma sa kaza ai kaza kaza kaza kaza qala fa a'lim amir al-mu'minina anni qad ajartu sai ce ku je ku ga wa sarki ya shiga alfarmata har da ganganci ba wa qala li ba'd al-mani sai ce musu cikin yaran shi inzil an dabbatika wa arkin akhara sauka daga kan abin hawa ka bashi hawa ya tafi tare da shi ma'ana nan da aka samu shi tik a cikin convoy farki ba wan talaka bihi ila madina sai ya hawa ya tafi da shi kuma madarratu ila babil mahdi shi kuma wancan da ke ganin ya samu kuɗi da an mashi ɓace sai ya tafi gidan halifa yana zuwa ko ila sallamul abrash yuridu dukhul alayhi sai ga wani cikin hashiya ta sarki mai suna sallamu al'abrash da shigo sarki nan da na yi maza ya tsegunta mushi gaji gaji gaji gaji fa kasa alayhi kissa fa dakhala asallamu ala al-mahdi fa akhbar nan da na shigo wannan da adama dan fada ne ko nan da nan ya shiga ba wasa dan fada nan da nan ya je kai magana ai ranka da ai kaji kaji kaji kaji kuma ka san zai kuruta abu shi wani ne ma yake ka ba da dama a kamo mutum wai ya ce a dama muna ta gaya maka cewa kaza ne shikenan faqala yace yuhdu ma'an shi ma'an aje a kira mu shi sarki ya fada take faja'atu rusul nan da nan yan aiki suka bo gidan shi faraki ba ya hawa abun hawan sa wa usabihu hashiyatu sai da mugun sarki sai yace ina muku wasiya da wannan mutum wa man bi babihi min walihi wanda suka kuka gida yace wa qala yace la yakhrusu ilayhi wa fikum aynu faqr kar ku yadda a kama shi sai inda an kashe ku fa in ramahu ahadun fa mutu dunahu ko da sarki zai ko aka mashi karku ya dace an kashe ku gaba daya wa da kala ma'an al-ma yaji kun ma ji fa sallama fa lam yurda alayhi zai ce assalamu alayka ya amirul mu'minin ma diyar ga ya kishi da kula shi wa qala to sai cewa ya ma'an wa tujiru alayya aidan kai ma an kai ne zan ci aka mutun ka ce wai a ba za a kama shi ba qala la ba ce haka ne ranka ne kasa ba wa sarki karya ba ƙara ya ce wa na'am aidan au ima kake cewa ba wani tawili ƙara na'am ya amir eh ranka ne ni nake ce yace qataltu bi ta'atikum wa an dawlatukum arba'ata alamin alamin musallin fi yawmi walid shi ranka ne ni dinnan da takobi na saboda tsaye da daular da yi muku da'a na kashe mutum dubu hudu musulmai wala yujaru li rajulin wahid istajara bi amma ran gare ba za a iya bani alfarman mutum daya ne ni ma alfarma guri na ba ran gare a to sai mun mana fa atalaka al-muhaddi tawilan sarkin sai ya shiru da dan lokaci sun marafa rasa sannan ya ce wa kare ci kan ajarna ma adab shikenan karamci ne kenan ko ci ba komai an ba ka wani alfarma قال يا أمير المؤمنين إن الرجل ضعيف الحال amma ranka ya dade mutum yana da rauni a taimaka mishi kana yace kan abarna da gobe 30 an jira to a bashi dirhami 30 kana yace inna janaya jinayatu azima wa silatu kullu fa'i ala hafi jinayati ra'iya ranka ya dade laifin da yi babba ne kuma ya kamata mai babban laifi an tashi mishi ya biya a mishi babban ya biya قالوا كيف سكر أمرنا له بمئة ألف درهم وشي كنا عمل شيء ديناري تبو نعي دقى دوزة لك قال كيف شيء أهنا أهنا المعروف أعجلهم لن كيف إيه aikin kirki mafi kyau shi ne da an yi wa mutum alƙawari yanzu a bashi ba irin a zuwa faɗa a tabi na an bayar ka ci shuruwa kala sai ce ta kaddamu ma amarna da mutum shi kenan ka je duke za ta riga ka zuwa gida sarki yana magana ba su suna da suna taking action kawai yace ka je za a riga ka isa da dukiyar da kace a kan shi fan zarafa ma'alu wa qad sabaqa hulwar ma'alu ya juya bai sai gida ba kudin ta riga shi ba gida yadda ka san alaka sai ake daga fa ahada rajul wa qala sai kira mutum zuwa fada sai ya ce mishi udkhul ya amirul mu'minin kaga kuma kai sarki addu'a fa qad haqana damak ya tsare jininka wa adda jazal wa adda sadaqak kuma ya maka gwagwabar kyauta wa aslaha niyyata wa aslih niyyataka fi ma tastaqbil sannan ka gyara aikin da ka baka saka shiga irin wannan rikicin ba ba za ka yi kashi ka ji wannan yadda sarakunan da suke da halin kirki da halin kwarai Allah shi kyauta bar mu dakata a nan lokaci ya kure wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله